أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد yan uwa masu kallo da sauraronmu muna muku sallama irin ta addinin musulunci muna ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka shirin da ke bayani akan ladubban neman ilimi da kuma yadda ake neman ilimin da yadda ya kamata a yi aiki da ilimin da kuma abin da ke sama ilimi albarka da abin da kuma yake ɗibe mai ilimin albarka wal iyazu billah idan kuna bibiyar mu ba tare da mantuwa ba muna bayani ne a game da halalar ilimi wacce ita ce gaban mu ta biyu a cikin gaɓoɓin da muka karkasa za mu yi bayani a kansu mun kawo hadis ayoyi na alƙur'ani mai girma da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingantattu da maganganun sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina da malamai da suka zo bayansu da sauran masu hikimomi a game da falala da darajar ilimi wanda ke nuni ga cewa bai kamata mutum ya zama an bar shi bai shiga cikin wannan karauka ta malamai ko kuma karauka ta masu neman ilimi ba tabbas wanda ya ji irin waɗannan nassusa ya kamata a ce ya makansa faɗa ya tashi ya binciki kansa ya ga a wani mataki yake shin yana mataki ne na malamai sai ya ci gaba da bincike da kuma ƙara tattaunawa da 'yan uwansa malamai ko ko a'a yana kan mataki ne na ɗalibta sai ya ƙara zumma ya ƙara ma dokinsa ƙaimi ya ƙara riƙe linzamin dokinsa ƙatamomo domin wannan fage ne da bayi da ƙarshe har sai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi ran mutum al'ilmu min al-mahdi ila al-lahdi kamar yadda suke faɗi a cikin karin magana wato ilimi ana yin sani tun daga tsimman goyo har zuwa lokacin da za a tsinci kai a cikin makabarta wato a cikin kabari sannan al-imamu ahmad bin hanbal yana cewa ma al-mahbarati ila al-maqbarati mu muna na rike da biro na neman ilimi da za mu rika rubuta ilimi da shi har zuwa mu koma ga Allah subhanahu wataala mu tsinci kanmu a cikin makabarta Allah madaukakin sarki ya mana gamtakatar a cikin rayuwarmu har wala yau idan masu kallo da sauraro ba su manta ba mun fara ɗauko bayanin da babban malami shamsuddin al'imam ibn al-qayyim rahmatullahi alaihi ya yi mana a cikin littafin sa'ilamul muwaƙi'i na arabin alamin a shimfiɗan littafin nasa mun fara kawowa ce lokaci ya mana halinsa a wancan shirin da ya gabata saboda haka za mu ɗauko wannan magana tasa tun daga tushe domin mu haɗe ta kuma ita ce maganar da za mu rufe wannan bagiran wannan gabar wannan bangaren na bayani a game da falalar ilimi da ita insha Allah ta'ala Malam Ibn Qayyim yace والتحقيق أن العلماء أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقتضى العلم tabbataccen abu dai shine su shugabanni wato waɗanda suke jagorantar mutane a duniyance abinda ake ce siyasar duniya shugaban ƙasa gwamna a irin wannan zamanin namu shugaban ƙaramar hukuma da sauran sarakuna dukkaninsu ana musu da'a ne wajibi ne a aƙida ahlus sunnati wal jama'a yi ma waɗannan mutanen da'a a inda suka yi umarni iz amaru bi muqtadal amma ana musu da'a ne idan suka yi umarni da abinda ilimi ya hukunta abinda ilimi ke hukuntawa ko shine daidai abinda Allah ke so abinda manzansa sallallahu alaihi wasallam ya yarda da shi wanda shine ake ce masa ilimi so daga waɗannan mutanen suna samun damar a musu da'a ne da'a ta wajaba a gare su wanda kuma bai musu bai zama ya saba ma Allah domin saba musu saba ma Allah ne idan abin da suka ba da umarni da shi ya kasance ilimi ne ya hukunta shi kaga wannan na nuna darajar ilimi فطاعتهم تبع لطاعة العلماء ashe ɗa'ad da ake masarakuna shugabanni masu zartarwa ashe tana bibiyar da'ad da ake ma malamai ce shi yasa in aka yi sa'a shugaba ya zama malami to miya ta ji kenan abinci daidai an samu da fadika ba a buƙatar a nemo gishiri a waje balle a ce a ƙara ba a neman magi duk ba a buƙata domin abincin ya zo da komai nasa ga baki ɗaya da fadika ne abincin fa inna ta'ata inna ma takunu fil ma'rufi wa ma awjabahu al-ilm domin ai ana yin da'a ne ta zama tilas a cikin abin da ya zama ma'rufi al-ma'ruf ma arafahu shar'u duk abin da shari'a ta san shi ta yadda da shi shine ake ce masa al-ma'ruf to ana yin da'a ne fil ma'rufi a cikin abin da shari'a ta yadda da shi saboda idan shugaba ya ba da umarni amma umarninsa ya ci karo da abin da ya tabbata a cikin shari'a to ba za a masa da'a ba a nan a wannan bakin amma wannan ba yana hukunta cewa shi kenan a masa tawaye ga baki ɗaya a ce ai tun da ya saba ma Allah so ɗaya ya ba da umarnin sako so ɗaya kawai ma a tsige shi ko a fito a masa zanga-zanga a'a ba shi ake nufi ba ana nufi a wannan bagiran shi kadai to ba za a masa da'a ba saboda ya ba da umarni akan abin da ya zama sabanin abin da ilimi ya hukunta ilimi kuma shine nassi daga Allah ko kuma abin da aka fahimta daga cikin nassi daga Allah ko ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam sau da kasi abin da ilimi ya hukunta fa kama anna ta'atul ulama'i kamar yadda yima malamai biyayya ta kasance taba'ul li ta'atir rasul sallallahu alaihi wasallam ai tana bin yi ma manzan Allah su salama da'a wanda ya bi malamai annabi sama ya bi domin ai an ce al'innal ulama a warafatul anbiya'i so daga in kai bi malamai a cin abin da suka faɗa maka na nassin alƙur'ani ko nassin hadisi ko suka yi istinbatin abin da suka fitar suka fahimta daga cin alƙur'anin ko hadisin in ka musu biyayya to kai tsaye Allahn kama da'a annabin kama da'a sallallahu alaihi wasallam haka kishiyar haka in ka saba ma malaman nan to Allah da ma'aikinsa ka saba mawa domin sun faɗa maka cewa ai Allah ne ya ce kaza kamar misali sai wani mutum da kake girmama shi sai ya aiko wani ya ce gashi ka zo yana kiranka sai ka ce ba za ka zo ba ko da baka ce aje a ce mai ba zan zo ba kawai cewa kai ba zan zo ba wa ka saba mawa ai ba ɗan saƙon nan ka saba mawa ba wanda ka saba mawa shine mai saƙon ma alal rasuli illa balawu ai ba abin da ke kan jakada ɗan saƙo ba ce isar da saƙo in ya isar da saƙo ya nashi to kaga ashe saba ma ɗan saƙo saba ma mai saƙon ne so da ka da'ar da ake ma malamai da'a ce kai tsaye da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ma فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء يما سو كما شواغبني داعة تو تنا بين يما malamai da'a ne domin malaman ne su ne za su yi bayani su ce ma shugabanni abu kaza daidai ne shi kuma sai ya ce eh sai ya tabbata aikin malamai su faɗi aikin shugabanni su kuma su zarta shi yasa ai الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد بن بلو الشيخ محمد بلو رحمة الله عليه ابن فوديو الشيخ محمد بلو ابن عبد ابن محمد ابن فوديو دان سلكن مسلمي واتو السلطان محمد بلو رحمة الله عليه أي يربط للتاب في سامة سنة أصول السياسة يا ربط للتاب نيه فدوس أبو هو غدا غوما وندا duk shugaban da ke son ya ci nasara sai ya aiki da waɗannan abubuwan guda goma kaga shi malami ne as-sultan ne jagora ne shi sarki ne sannan kuma alimi ne malami ne so daga a cikin usulu siyasa guda goma da ya kawo ya kawo cewa wajibi ne shugaba in yana son cin nasara a mulkinsa ya zagaya kansa da malamai kuma malaman nan na Allah waɗanda za su faɗa masa gaskiya ba tare da wani ya sani ba ba za su je su yi masa terere ne a mimbari ba ba za su zo gidan rediyo ko gidan talabijin su zo suna masa surutai ba a'a za su gewaye shi su zama suna masa nasiha duk abin da zai yi to zai zama za su ce zai tambaye su in ma bai tambaye su ba suka ga zai yi wannan abin in ba daidai bane za su ce ranka ya dade abu kazan nan Allah bai ce ayi ba ko Allah ya hana ayi ko manzansa sallallahu alaihi wasallam bai yadda da ayi wannan abin ba ko kuma ya hana to kaga wannan kenan saboda ka da'ad da ake ma shugabanni tana bin da'ad da ake ma malamai ne domin malaman su za su yi nuni ga shugabanni akan abin da ya kamata da kuma abin da bai kamata ba abin da za a yi da abin da ba za a yi ba abin da ya halatta a yi da abin da ya haramta a yi da abin da in an yi shi zai zama maslaha ne gyara ne ga gari kuma gyara ne ga 'yan gari walamma kana qiyamul islami bi ba'ifatayil ulama'i wal umara'i malam ibn qayyim yace yayin da tsayuwar musulunci na tabbata ne bi ta'ifatai ulama'i wal umara'i da bangaren malamai da kuma bangaren shugabanni waɗannan bangarorin guda biyu idan ba su a cikin al'umma duk al'ummar da ta rasa waɗannan bangarorin to al'umma ce da ba ta da nasara ba ta da nasara dole sai akwai al'ulama'u akwai al'umara shi yasa ibnu abbas kamar yadda al-allama ibn jarir at-tabari ya ruwaito a cikin tafsirin sa jami'ul bayani an tawil ayatul qur'an da yazo fassara wa ati'u allah ya ayyuhal ladina amanu ati'u allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum bayan ya kawo tafsiran da malamai su kai cikin tafsiran da ya kawo ya kawo tafsirin ibnu abbas radiyallahu anhuma da ya ce ulul amri humul ulama wal umara'u su ne malamai da kuma jagororin mutane abin da ya shafi siyasa su ta duniya to dole sai da su da su ne al'amurra suke tabbata malamai da shugabanni al'amarin shugabanni baya inganci sai da malamai malaman da za su nuna musu ilimi su fitan musu da abin da yake daidai su fitan musu da abin da yake ba daidai ba kuma su ce musu ka'ai wannan to shugabannin da suka ɗaura kansu da malamai su suke cin nasara idan shugabanni suka ɗaura kansu da malamai suka zama sun zagaye kansu da malamai na Allah masu faɗa musu gaskiya to shi kenan al'umma za ta ji daɗi amma idan shugabanni suka yi watsi da malamai suka koma da ka suke yin abubuwansu kuma su ba malaman ba ne to al'umma ta shiga uku al'umma sai dai Allah ya fitar da ita da wannan ne magabata suka ci nasara za ka ga shugaba ya gewaye kansa da malamai zai tara malamai kullum ma yana tare da su su ce masa kaza yanzu umar bin abdulaziz da muka yi bayaninsa a baya bayan kasancewarsa malami to kuma kewaye yake da malamai tabi'ai yan uwansa almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kai haddasa habban waɗanda suka rage suke da rai a wannan lokacin domin zamanin su ai sahabbai ba su gama karewa ba akwai sauran sahabbai waɗanda suke matasa suna nan amma a lokacin sun zama dattawa to su ne duk abin da zai yi sai ya nemi shawararsu shi ya sa daularsa da mulkinsa da zamaninsa ya kasance cikin abin da al'ummar musulmi suke alfahari da shi suke nuna ma duniya a tarihi cewa gashi muna da abin faɗa a cikin tarihinmu lallai mu wata al'umma ce al'umma ce ta alkhairi ga yadda shugabanninmu suke sai a buga misali da irin su Umar ibn Abdul Aziz rahmatullahi alaihi to shine malamin qayyim yace tsayuwar musulunci na tabbata ne da waɗannan jama'o'in guda biyu jama'ar malamai da kuma jama'ar shugabanni wa kana nasu kulluhum lahum tab'a sannan kuma duk mutane ai waɗannan ake bi malaman ake bi da shugabanni malamai a addini shugabanni a al'amuran duniya malamai su ce Allah ya ce kaza za a yi annabi ya ce ai kaza su kuma shugabanni su zartar su ce abi Allah abi annabi sallallahu alaihi wasallam ciki to idan ya zama haka kana salahu al'alami bi salahi hatayn ad-da'ifatayn wa fasaduhu bi fasadihima sai ya zama gyaruwar duniyan nan ta dogara ne da gyaruwar waɗannan ɓangarorin guda biyu ɗa'ifatul ulama'i da ɗa'ifatul umara'i idan al'umma ta gyaru to ka je ka bincika za ka ga malamanta da shugabanninta sun gyaru idan al'umma ta lalace to ka duba za ka ga malamanta da shugabanninta su ma kamar su suke wal iyadu billah kama qala abdullah ibn al-mubarak wa ghayruhu min as-salaf kaman yadda abdullah ibn al-mubarak rahmatullahi alaihi ya faɗa da shi da wasu daga cikin magabata simfani minan nas Abdullahi ibn al-Mubarak rahmatullahi alaihi yace dangogin mutane biyu idza salaha salahan nasu idan suka gyaru to al'umma za ta gyaru wa idza fasada fasada nasu idan suka lalace to kowa ma lalace shi ko ilimi yana la malamai na lalacewa ne tun daga neman ilimin idan ilimi ya lalace da yadda ake neman sa kakka tsammani za a fitar da malami na gari idan hanyar neman ilimi ta lalace ba ladabi ba tsara sharɗan ilimin ɗalibi baya girmama malaminsa baya ganin darajarsa baya ganin kimarsa so yake ya gano wallansa so yake ya gane kuskurensa rena shi yake yi to ina ilimi zai yi albarka idan ilimi bai yi albarka ba ya za ka samu ɗalibi mai albarka idan baka sami ɗalibi mai albarka ba a ina kake tsammanin za ka samu malami mai albarka ba za a samu ko ɗaya daga cikinsu ba ba ilimi mai albarka ba za a samu ɗalibi mai albarka ba ba ɗalibi mai albarka kakka tsammani za a samu malami mai albarka nan gaba idan ba a samu malamai masu albarka ba babu al'umma mai albarka in aka rasa al'umma mai albarka to shi ke na wannan al'ummar fakabbir alaiha arba'al limamatiha kai mata kabbarbari guda hudu dan ta mutu قيل من هم sai aka tambayi Abdullahi ibn Mubarak in ja al-Allama ibn al-Qayyim suwaye waɗannan dangogin mutane guda biyu waɗanda in suka gyaru mutane sun gyaru in suka lalace mutane sun lalace qala al-muluk wal ulama sai yace da malamai da shugabanni sarakuna masu jagorantar mutane masu mulki da kuma wa da su da malamai in suka lalace to kada ka tsammani al'umma za ta gyaru shi yasa a wasu baitotansa yake cewa wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ahbaru su'in wa ruhbanuha shi ba ne bata addini sai dangin mutane kamar haka al-muluk shugabanni sharhuliya sharhuliya sharhuliya shi yasa al-imam الإمام الماوردي أتكل لتاكن سنصيحة الملوك yake faɗa yake cewa babu mutanen da suka fi cancanta ai musu nasiha kamar shugabanni domin su ne akwai dalilan da suke ja dole in ba a musu nasiha to su shiga cikin wani yanayi domin mulki yana da duhuya ne mulki yana da wani irin yanayi da yake jan mutum ya kai shi zuwa ga halaka shi yasa shugabanni suka fi cancanta a yi musu da'a a yi musu nasiha a faɗa musu gaskiya amma ta hanyar da ta dace ba ta hanyar surutu a rediyo ba ba ta hanyar surutu a talabijin ba ba ta hanyar yada aibobansu ba ba ta hanyar hawa mimbari a caccake su ba wannan ba manhaji bane na magabata na kwarai so da haka wannan abu da muka ji daga mala ibn qayyim rahmatullahi alaihi yana nuni zuwa ga mahimmancin ilimi da masu shi da kuma darajar su da daukakar da Allah subhanahu wata'ala ya musu ya ku yan uwa duk mutumin da ke son rayuwarsa ta albarka to ya koyi ilimi ya koyi ilimin nan da ladabi ya koyi ilimin nan da ikhlasi ya koyi ilimin nan da taqwa sannan kuma ya haɗa iliminsa da aiki da shi sannan kuma kayyero wa ilimin ga wanda suka cancanta a karantar da su wannan ilimi kamar yadda muka faɗa da wannan magana ta malam ibn qayyim za mu kulla wannan babi da muka buɗe na bayani akan falar ilimi domin kai tsaye mu fara bayani akan ladabi ga ilimin wanda shine zai kai mu gaba ta uku ka amanta gaba ta farko mun yi bayani akan menene ma ilimin da mahimmancinsa gaba ta biyu ita ce muka yi bayani akan falala da daraja da matsayi da ɗaukaka da masu ilimi da shi ilimin suke da su to insha Allah ta'ala a yanzu kai tsaye za mu shiga me ake nufi da ladabi kalma al'adab tintini kalma ce da take mai ban sha'awa kalma ce da ake amfani da ita domin alkhairi tun kafin zuwan musulunci balarabe idan ya ce al'adab to kalma ce wacce take yana amfani da ita a matsayin abu mai kyau domin al'adab malamai suka ce a wajen balarabe tana fa'idantar da attajammu haɗuwa tana fa'idantar da idicima a haɗu a yi wani abu shi yasa balarabe ya zaɓi ya kira gayyatar cin abinci da kuma a ci abincin ya kira shi da alma'aduba mai gayyatar sai yana ce masa al'adibu ɗaya daga cikin masu hikima na jahiliya yana faɗi yana cewa nahnu fil mashtati nad'u jafala la tara al'adiba fina yantakir mu idan sanyi ya kai sanyi aka shiga cikin hunturu abinci yema mutane wahalar samu na da uljahala ai na da udda'awata al'ammata sai mu gayyaci kowa la tara al'adiba ba za ka ga mai gayyata a cikin mu ba yantakir yana zaben wani ya ce wane zo wane kai ya zo a'a bal yad'u an-nasa da'watan 'ammatan yana gayyatan mutane ne gabaki daya wannan kalma al'adab kenan a wurin balarabe tun kafin zuwan musulunci daga baya kuma kalmar al'adab sai ta zo ta shigo bayan an shigo musulunci sai ta zama in an ce al'adab ana nufin alƙaunul hasan ko al'amalul hasan ko at-tarbiyatul hasana tarbiyya mai kyau kamar yadda aka ruwaito a cikin wasu hadisai amma mafi yawancin hadisan ba su inganta ba ko kuma dukkansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi aka ce ya ce addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ubangiji na ya mun tarbiyya fa ahsana ta'dibi kuma ya kyautata tarbiyyata kamar hadisin da ake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce addibu auladakum ala salati khisalin ku yi ma ƴaƴanku tarbiyyar abu uku kaga yayi amfani akan at-tarbiya ay rubuhum ku yi musu tarbiyya kenan amma waɗannan hadisai guda biyu ba su inganta ba da wasu ma hadisan wanda kalma al'adab ta zo kamar hadisin da ke cewa ma nahala walidun waladuhu ahsana min al'adabil hasan babu abu kyautar da baba zai ma ɗansa fiye da masa tarbiyya wacce take mai kyau shi ma wannan hadisin bai inganta ba to kalmar dai al'adab suna amfani da ita a matsayin alƙaunul hasan ko alkalamul hasan ko alfi'lul hasan ko at-tarbiyatul hasana suna amfani da shi suna amfani da ita akan haka daga baya kuma sai ta dawo ana amfani da ita a matsayin alƙaunul jami shiran kana aw nasar kyakkyawar magana wacce ta kasance a waƙe aka yi ta ko kuwa an yi ta ne a cikin rubutun zube shine har mutanabbi yake faɗi yake cewa analladhi nazara a'ma ila adabi yace ni ne wanda makaho ya iya saboda iya waƙina da iya rubutun zubena in makaho ya ɗauki rubutun da na yi na adabi to sai ya gan shi duk da bai gani wa asma'at kalimati man bihi samamu sannan kalmomi na da nake faɗi a cikin waƙoƙina sai ya zama sun ji yadda kurma in ina yin su saboda daɗinsu to sai kurma ma ya ji su ko da bai taɓa jin kowace kalma a duniya ba to in ni na bude yana rera baiti sai ya ji to wannan adab kenan a wajensu abu kalmomi masu kyau maganganu masu kyau wanda akwai fasaha da balaga a cikinsu sannan daga baya kalma al'adab aka ci gaba da amfani da ita a matsayin kamar yadda al-imam ibn al-qayyim yake cewa a cikin madarijus saliki yace ijtima'ul khisalil khair fil 'abd ɗabi'u na alkhairi su zama sun taru gabawa sai a ce fihi adabun innahu mu'allimun muta'addibun innahu muta'allimun muta'addibun wato almajiri ne shi mai ladabi ai fihi hisalul khair a tare da shi fihi hisalul khair a tare da shi akwai ɗabi'u na alkhairi ya hatarimu mu'allimahu wa yuwaqqirahu wa yuwaqqiruhu sannan wa yahtarimu zumala'ahu wa yuwaqqiruhum yana girmama malamin sa yana girmama abokin abin da sai kaga ana cewa waladun muta'addibun yaro mai ladabi sai kaji ana cewa bintun muta'addibatu yarinya mai ladabi sai kaji an ce imra'atun muta'addibatu li zawjiha ya mata ce wadda take ma mijinta ladabi kaga duk wannan kenan al-allama ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya kama maganar ɗaya daga cikin malamai al-ubbad az-zuhad ibn ata'illah yake cewa al-adabu al-wuquf ma al-mustahsanat abinda ake ce ma adab ladab shine al-wuquf ma al-mustahsanat shine tsayuwa tare da kyawawan abubuwa duk abin da ya zama mai kyau idan kai riko da shi sai a ce ta'addabta kayi ladabi saboda ka rike abu mai kyau in ka kasance ka iya magana mai kyau sai a ce kana da ladabin magana in ka ayyukanka suna da kyau sai a ce kana da ladabi a ayyukanka in ɗabi'unka kyawawa ne sai a ce kana da ladabi idan kai sallah mai kyau sai a ce ka kiyaye ladabin sallah babban malamin mu a Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi ai ya rubuta sunan littafin sai ya samu suna Adabul Mashi ila Salah Adabul Mashi ila Salah wato ladubban tafiya masallaci ladubban tafiya masallaci sannan tun kafin sa ai babban malami al-Imam Ibn Muflih al-Hanbali rahmatullahi alaihi ɗaya daga cikin almajiran Sheikhul Islam Taymiyyah wanda idan ya zo wajen Ibn Taymiyyah ya sallama ibn taymiya ya ce man bil babi waye a bakin kofa sai ya ce ibn muflih ai ibn muflih ne yazo sai al imam al qayyim sai ya ce ibn taymiya sai ya ce masa bal antal muflih ai kai ne ma muflih al muflih shine wanda ya samu babban rabo kad aflaha al mu'minun to ibn muflih ai yana da littafin sa da ya rubuta akan ladubba ya sa masa suna al adabul mar'iyyah littafi ne babba wanda yake mujalladai uku manya-manya sun kunshi na dubba ne na rayuwa ga baki daya sannan babban malami al-imamul mawardi rahmatullahi alaihi ash-shafi'i ya rubuta littafin sai sa suna adabud duniya wa din adabud duniya wa din sannan ga littafai da aka rubuta na yadda sarakuna ya kamata su zama irin su adabul muluk adabul muluk ladabin sarakuna ya ya kamata sarakai su zama sannan shi kanshi ilimi ai an yi rubuce-rubuce ana cewa sai ga adabu talabil ilmi adabu talabil ilmi kamar yadda za mu gani nan gaba insha Allah ta'ala to sai muka ce kawai fal adabu fi talabil ilmi idan aka tambaye ka aka ce meye ladabi a neman ilimi to ka ba da amsa ka ce aliltizamul mahasin sifati wa makarimil akhlaqi wattiba'un nizami fi kulli marhalati min marahili hayati talabil ilmi abinda ake ce ma ladabi a neman ilimi aliltizamu bi mahasin sifati shine mutum ya kankama siffofi waɗanda suke kyawawa duk abin da ya zama mai kyau ne sifa ce mai kyau ikhlasi sifa ce mai kyau ga neman ilimi da komai na rayuwa to ya zama ilimin kana da ikhlasi dan Allah kake neman ilimin girmama malami sifa ce mai kyau a neman ilimi ka zama ka kankama wannan sifa kyakkyawar dabi'a ce girmama dukkan mutanen gari rashin harigido tafiya mai kyau rashin halartar wuraren da suka zama wurare ne na zargi rashin aikata miyagun ayyuka duk waɗannan mahasinus sifati ne siffofi ne kyawawa sannan wa makarimin akhlaki da ta'adoji waɗanda suka kasance masu daraja mutum ya ruku da su ya kankane su katamaumau wattiba'in nizami sannan kuma da wattiba'un nizami da kuma da kuma bibiyar tsari duk abin da za ka yi shi ka yi shi a tsari fi kulli marhalatin min marahili hayati talabil ilmi a kowane mataki na neman ilimi ka a ga wani mummunan aiki a tare da kai kada mutane su ganka ɗalibin ilimi ne kai amma sai a ce habawa ne ya kake abu kamar ba ɗalibin ilimi ba to kharajta min al'adabi kenan ka fita daga ladabi kharajta an haddi al'adabi kenan ka fita daga bagiri da iyaka da shamaki da aka sa aka iyakance aka katange ilimi to ka tsallake katangar ilimi da ka ji a matsayinka na ɗalibin ilimi ka aikata wani abu masu hankali masu natsuwa ko masu ilimin sun cewa ne ya za ka aikata haka ai bai kamata ka aikata haka ba kana ɗalibin ilimi to ka tabbatar da cewa ka yi mummunan abin da ya kamata bai ɗalibin ilimi ne ka fita daga mahasinus sifati ka fita daga makarimul akhlaqi ka fita daga ittiba'un nizami saboda haka wannan su ne abubuwan da za a hukunta a ce wane yana da ladabin neman ilimi in ya tattara su aliltizamu bi mahasin sifati wa makarimil ahlaki sannan wattiba'un nizami ya bi tsari to duk waɗannan abubuwan in mutum ya yi su sai ya ce eh ɗalibin muta'addibun ɗalibi ne mai ladabi in koyi kishiyarsa sai a ce qalla fihi al'adabu ladabi ya zama ɗan kaɗan a tare da shi ko kuma ka ji ana cewa a ta al'adaba ya muna ladabi to me mahimmancin yin ladabi a rayuwar ɗalibin ilimi wancan mun ji bayanan da malamai suka yi a game da ladabin to me mahimmancin ɗalibin ilimi ya zama yana da ladabi al'imamu abu ali الفضيل بن عياض رحمة الله عليه ɗaya daga cikin al'ubbadu zuhal babban malami ya ce taukul adabi yujibu tsarda rashin ladabi na jawo a kori mutum daga ilimin mutum ɗalibin ilimi ne amma bai da ladabi to wannan na jawo masa a kore shi daga cikin masu neman ilimi in an tashi za a siffanta masu neman ilimi to shi ba za a lissafa da shi ba in an tashi za a lissafa ba za a sa da shi ba saboda me faman asa al'adaba alal bisati rudda ila albabi in kan shimfiɗa kace sai ka muna ladabi sai a kore ka a ce ka je bakin kofa ka tsaya mutumin da ke cikin shimfiɗa a zaune misali a ciki a cikin ɗaki shi wani abu sai aka ce tafiya je tsaya a bakin kofa ai ka ga nan uki ba an yi masa ukuba an masa ladabi amma an an ladabtar da shi ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب duk kuma mutumin da a bakin kofar ya je munana ladabi sai a ce masa rudda ila siyasatil dawabi sai a tura shi a ce je kula da dabbobi a kora shi bai cancanta ya zama dalibin ilimi ba in ji al-imam al-fudail ibn iyad rahmatullahi alaihi abu ali so daga ashe ladabi a cikin neman ilimi wani sharadi ne wani ginshiki ne daga cikin ginshiƙai na neman ilimi shi yasa ɗaya daga cikin malaman wannan zamanin ɗaya daga cikin malaman ƙasar masa a sheikh muhammad hussein yaqub hafizahullah ta'ala da ya rubuta littafin sa muntalaqatu ɗalibin ilmi wato inda ake son ɗalibin ilimi ya cirata ya kai to daga cikin muntalaqat din ya kawo al'adab al'adab ladabi ga ilimi ya ware masa ɓangare-ɓangare wanda yake mai girma ya yi bayani a kansa ashe babu ilimi idan babu ladabi al'imamu abdullahi ibn mubarak rahmatullahi alaihi ya ce nahanu ila qalilin min al'adabi a hawaju minna ila kathirin min al'ilmi wallahi mun fi buƙatar ladabi ɗan kaɗan fiye da tarin ilimi mai yawa mutum gashi sai a ce yana da tarin ilimi da yawa amma dukkan wani abu da aka sani ladabi ne shi ba ruwan shi da shi ba ya da shi magana shi ba ta yi kama da ta masu ilimi ba aikin shi bai yi kama da na masu ilimi ba tafiyarsa ba ta yi kama da ta masu ilimi ba duk abin da zai yi aiki ne na wauta aiki ne na hargido aiki ne na rashin tsari aiki ne da babu kyawawan ɗabi'u a ciki to al-imam abdullahi bin mubarak rahmatullahi alaihi yace mu kam mun fi buƙatar mutum ya kasance yana da ilimi ɗan kaɗan fiye da fiye da ilimi mai yawa shi yasa yake siffanta al-Imam Malik rahmatullahi alaihi a wasu baitutansa yake cewa ya da'ul jawaba wala yuraja'u haibatan والسائلون نواكس الأذقان نور الوقار وإز السلطان التقى فهو التكي وليس ذا سلطان sannan yake ce masa a wasu wajaje samutun idza masuntu zayyana ahlahu har yake cewa wa'ama wa alqur'anu min kulli hikmatin waniqat lahu al'adabu fil lahmi wad dami yace al-imamu malik rahmatullahi alayhi in kana son ka san shi wa ama wa al-qur'an duk abinda qur'ani ya taskance ya tsare to al-imamu malik shi ma Allah ya masa gamdakatar ya masa tagomashi a rayuwa ya kiyaye ya tsara wannan abin da Allah ta'ala ya tsare a cikin al-qur'ani min kulli hikmati na kowace hikima wanitat lahu al-adabu fil lahmi wad dami sannan kuma an zagaye al'imamu malik an masa da baibayi da ladabi fil lahmi waddami a jininsa da tsokarsa ladabi a malik al'imamu malik rahmatullahi alaihi ladabi a wajensa to jini ne da tsoka ya shiga jininsa ya shiga cikin tsokarsa ba ka iya raba al'imamu malik da ladabi shi yasa ya da'ul jawaba al'imamu malik sai ya kiba da amsa idan aka masa tambayar da bata dace ba wala yuraja'u ba wanda ya isa ya sake cewa alagatu malam baka ma amsa mana tambayar nan ba haibatan saboda kwarjini da ake gani na al-Imam Malik saboda ladabin sa wasailuna nawakisul azqani zaka ga masu tambaya kowa ya rusunar da kansa nurul waqani wa izzu sultani tuqa al-Imam Malik yana da wani haske na natsuwa da kuma haske na hujjar tsoron Allah fahawar taƙiyu al'imamu malik taƙiyi ne mai taƙawa ne mai tsara dokokin Allah ne mai nisantar ababen da Allah ya hana ne walaisa za su ne al'imamu malik bai da sarauta amma kuma me ana girmama shi ana tsare masa mutuncinsa saboda ya tsara mutuncinsa ya riƙe ladubba na neman ilimi da ladubba na musulunci ga baki daya sau da ya yan uwa mahimmancin neman ladabi a cikin neman ilimi wani abu ne da mutum biyu masu hankali ba su taɓa yin saɓani a kansa ba akan cewa wajibi tilas ne wajibi ne ɗalibin ilimin da yake son iliminsa ya samu kuma ya albarka ya zama ya ladabtu da ladubba na shari'ar musulunci a cikin neman ilimin nasa wancan malami da muka ambace shi ɗazu da littafinsa muntalaqatu ɗalibin ilmi a sheikh muhammad hussein yaqub rahmatullahi alaihi a wannan littafin nasa mai albarka littafi ne da ake wasiya ga ɗaliban ilimi zama sun mallake shi dukkan ɗaliban ilimi masu sauraronmu da kallonmu ya kamata a ce maktabarsu wato ɗakin karatunsu ya zama bai wofinta daga wannan littafi ba ya kamata a ce akwai wannan littafi a cikin ɗakin karatunka ya kai ɗalibin ilimi ka bincika ka neme shi ka same shi ka karanta shi in son samu ne ka karanta shi a gaban malami wanda yake kwararre masanin tarbiyya domin ya karanta maka wannan littafi akwai fa'idoji masu yawa a ciki ya ce wa kana al'adabu huwa al-miqyasu alladhi yuqasu bihi an-nasu inda salafina as-salih yace ladabi da shine abin da ake auna shine ma'aunin da magabatan mu suke amfani da shi wajen auna ilimin mutane idan kana da ladabi shikenan to kai nasi idan ko ba ladabi kawai har gido kake abubuwan ka ba tsari shikenan kai ba nasu bane fa in lam yuwafiq hadiyu ar-rajuli ilmahu tarakuhu wa nabazuhu idan suka zo suka ganka a matsayinka na malami tsarin rayuwarka ya ci karo da iliminka abinda kake faɗi daban abinda kake aikatawa daban wai abinda suke cewa khalafat fatwahu taqwahu fatawar da yake badawa daban aikin kuma da yake daban to tarakuhu wa nabaduhu sai su kyale shi su watsi da shi ba za su karbe shi su kyale mutum su da kalladabinsa suke kalla falaysa al-ilmu an kashrati al-ma'arif a Sheikh Muhammad Hussein Yaqub ya ce ba ilimi ba ne kawai tarin ilimi da yawa a ce ka san kaza ka san kaza ka san kaza ka san kaza wa shahni al-azhani bil fununi wal lataifi ko kuma a caza kwakwalwa da fannona ya san hadisi musalul hadis ya san usulul fiqh ya san nahwu ya san tasrifi ya san ishtiqaqi ya san usulul tafsiri ya san alqawaid alfiqhiyya ya san maqasid alshari'a ya san ya san ba za ka iya lissafa ilmomin ba amma idan ka auna shi babu ladabi babu ladabi maganar sakari ba zai ci ba saboda muninta ɗabi'unsa ba wanda yake jin daɗin mu'amala da shi saboda rashin kyawawan ɗabi'u mugunta ce a zuciyarsa miyagun maganganu ayyukansa waɗanda suka kasance yana yin su marasa kyau wa innamal ilmu ma tuwsila bihi li khashyati Allah ta'ala abinda ake ce mai ilimi shine duk abinda aka ɗauke shi aka aka aka tsanantu da shi aka kama kafa da shi ya kai mutum zuwa ga tsoron Allah shi ake ce mai wannan magana ɗaya daga cikin magabata ne al-Imam Ahmad bin Hanbal yace innamal ilmu khashyatu Allah ta'ala ai ilimi shine tsoron Allah duk ilimin da babu khashiyatullahi babu tsoron Allah a ciki to bai da amfani khashiyatullahi ta'ala kuwa ladubban kenan tsara ladubba kiyaye abubuwan da ake bukatar mutum ya zama ya kiyaye a cikin musulunci wannan tabbas kira ne mai girma da ke nuni zuwa ga mahimmancin ladabi a rayuwar magabatanmu a rayuwarsu ta neman ilimi ba su raba ilimi da ladabinsa kamar yadda a yau ɗalibai da yawa suke rabawa ilimi daban ladabi daban kana iya samun mutum mai yawan ilimi ne amma kuma ɗabi'unsa daban suke da na iliminsa babu bambanci da tsakanin shi da wanda bai taɓa karatu ba Allah ka tsare mu babban malami al-imamul hijjawi ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hanafiya na baya-baya yake faɗa yake cewa masalul imani misalin imani da ke tabbata a zuciya kamar sali baldatin laha hamsatu husumin kamar misalin wani gari ne da ke da katangogi guda biyar gari ne aka masa ganuwa aka masa fadala guda biyar mun san fa'idar ganuwa da badala su ne suke hana abokanan gaba su iya faɗo magari a lokacin da suka kawo magari hari a lokacin da ake yaƙe-yaƙe a tsakanin wancan garin da wancan garin domin gwagwarmayar samun bayi da kuma gwagwarmayar samun dukiya kamar yadda wanda su karanta tarihi sun san haka ake yi da a duniya har da wannan ƙasar tamu ta Najeriya a keɓance haka ta faru. To misalin imani kamar wani birni ne da ke da badaloli ko ganuwoyi guda biyar. Bari mu ji waɗannan ganuwoyin. Al'awwalu min zahab. Ganuwar farko wadda ita ce take haɗe da garin. wadda daga ita sai a fada garin ta zinariya ce da aka tashi za a gina wannan ganuwar to zinari aka tara aka narka aka gina wannan badalar ko aka gina wannan ganuwar da ita wasani min fiddace na biyu kuma da azurfa katanga ta biyu wadda in in aka tsallako daga cikin gari aka tsallako wannan katanga wacce take ta zinariya to katanga ta biyu ko badala ta biyu ita ce ta azurfa والثالث من حديد تأخكم إتشي تقرفي بكين قرفي آيون والرابع من آدر إتكما قفقسا تأكو إتشي ود أقيت إتكما دقا جقسا جقسا من سنتابي تاب تاب صورا قسا تعدا irin bulo-bulo da ake yi na jar ƙasa ɗin nan ai ya fi tsada fiye da bulo da ake yi irin wannan da mafi yawancin mutane suke gina gidajensu da shi والخامس من لدني katanga ta biyar wadda ita ce abokanan gaba suke fara rusata ita ce ganuwa ta farko da abokanan gaba suke fara rusata ita ce take bayan gari to ita ce min labinin ita kuma an yi ta daga yambu ne an yi ta ne daga tubalai tubalai na ƙasa ƙasar da ba ta da tsada irin ƙasar da mutane suke gina gidajensu gidaje masu arha in ji al'imam al-hajjawi haka ya kamanta imani shi imanin shi ne garin su kuma waɗannan ganoyin ko badalolin kamar yadda ake faɗi a wata hausa to su ne suka tsara wannan garin to sai ya ce fama zala ahlul hisni muta'ahidina hisnan labini matukar mutanen garin suka zo suka tsaya suka tsara wannan katangar tasu ta ƙasa ƙasar turbayar ƙasa ƙasar da ba ta da tsada wato katanga ta biyar kenan la ya zama ul'adu fi sani to abokanan gaba ba za su iya tunanin su kwaɗayin za su iya rusa ta biyu ba in ta farkon ta musu wahala domin an tsare ta to tabbas ba za su iya tafiya ta biyu ba fa iza ahmalu zalika idan suka yi sakaci game da ganuwar farko wannan ta ƙasa ta tubali na ƙasa ɗami'u fil hisni tsani to sai abokanan gaba su yi kwadai suna ganin sun gusa ta farko to zai su tafi ta biyu sun masalifi daga nan sai su tafi ta uku hatta ta hubal husunu kulluha har sai gano nan su rushe a gabansu gabaki da sakamakon me sakamakon sakaci da suka yi da ganuwa farko wanda suke ganin ta ai ba ta da wata tsada ba ta da wani tsada ba ta da wani kima ba daraja take da ita ba shikenan suka bak abokanan gaba suka rusa musu gano farko to sai su tafi ta biyu wadda ta fi ta farkon tsada sai su tafi ta uku wadda ta fi ta biyun tsada sai su tafi ta hudu wacce ta fi ta ukun tsada sai su tafi ta biyar din wacce ta fi dukkan su tsada daga nan kuma suna rusa waɗannan ganoyin guda biyar ba inda za su afka sai gidan sarki sai gidan shugaban ƙasa shi kenan sai su je su fara yaƙi su fara banna sai kuma su shiga taskar gwamnati su kwashe dukiya kamar yadda ake yi to wannan misali ne to sai ya dawo ya zame mu gane waɗannan ganoyin me yake nufi da su ya dai ce mana imani shine garin ga kuma wasu ganoyi guda biyar sai ce fa kazalikal imanu fi khamsati husuni to haka shi ma imani yake da wasu ganoyi guda biyar na farko al-yaqi gano farko ita ce yaqini nan gano farkon ne yana nufin waccan min zahabin da ta zinariya imaninka abinda ake son ya zama kana da shi ka zama kana da yaqini shi yasa daga cin shuhudu la ilaha illallah ai akwai al-yaqin al-munafi lish-shakki ka zama kana da tabbas tabbas ɗinka ya zama ya kori shakka ya zama ba ka da shakka a game da imaninka to yaqini kenan shine ganuwa ta zinariya thumma al-ikhlasu sannan sai tsantsance ibada ga Allah domin idan ba ka da yaqini ba za ka zama mukhlisi ba ثم أداء الفرائض واتو الإخلاص شيني قان والزناهية كينا حسن الفضة كينا قان واتأذربا ثم أداء الفرائض سيتأك إتكم إتشي سيدة فغلي إتكم إتشي مي إتشي قان ورمتا قان ورمتا كرفي قان وكرفي ثم السنن دقننسي سنوني سنوني su kuma su ne a matsayin ganuwar mai su ne ganuwar jar ƙasa sannan me sun mahibbul adabi daga nan sai tsara ladubba wannan tsara ladubban su ne me su ne ganuwa ta me ganuwa ta labe ganuwar tubalai ganuwar bulo bulo bulo na ƙasar da aka saba da ita to shine sai ya ce fama dama yuhfazul adabu matukar ana tsara ladubba kanuwa farko kenan ganuwar ƙasa wayu ta'ahaduha sannan kuma ana kula da ita fa shaytanu la yatma'u fihi shaytan ba zai kwadayin ya shiga maka imanin ka ba amma kana wasa da ladabi abinda shaytan yake so sai ya ce ga ladubban alwala daga cikin ladubban alwala ana son ka ce bismillah in zaka fara kauli rajihi da malamai suka tabbatar cewa bismillah mustahabbi ne kenan bismillah na cikin na cikin ladubban alwala sai ka ki ka ki cewa bismillah kaga ka bude alwalarka ba tare da ambatan Allah ba to daga nan shedan ya samu damar kila in ba a isa abu ba zai baka ma kai alwalar ba ko kai ta samun rafkanuwa da rudani ka kasa gane me ka wanke me baka wanke ba a cikin wannan alwalar taka shi yasa tsara ladabi shine matakin farko da in shi dan ya ga ka tsara ladabi to daga nan zai fara tsoronka ya fara neman yadda zai ya gudu ya je ya samu wanda zai ci nasara akan shi ya tabbatar da kai da izinin Allah ba zai ci nasara akan ka ba wa idza turika al'adabu amma ana kyala ladabba to tsami ash-shaytan fi sunan sai shi dan sai ya fara sai sunnonin da kake ma sai ya fara wasa da su na fulfulin da kake sai ce ka bari sun mafil fara'ibi daga nan sai ya ci nasara kuma akan ka a farillai ya hana kayin sunnoni ana nan ana nan kuma sai ya hana kayin farillai sannan ne sun mafil ikhlasi daga nan sai taba ikhlasinka in ma ka zama za ka yi aikin dan Allah za ka yi aikin to sai sa ka ba dan Allah za ka yi ba sun mafi yaƙini daga nan sai fara ma sa maka shakka a game da imaninka yaƙinin tabba shi kenan imani ya rubuce su daga ƴan uwa wannan misali da babban malami al-imam al-hajjawi al-hanafi al-hanbali afwan ya buga mana misali misali ne mai kama kwakwalwa da ya wajaba mu kankame na dubba a matsayin mu na ɗaliban ilimi domin ilimin mu ya kasance shi dan bai shiga cikin sa ba har ya je ya taba mana waɗannan manya-manyan abubuwa masu daraja mu ɗauki ladabi ga neman ilimi ya zama mana katanga wacce take ita ce katangar karfe katangar farko da take bayan gari wadda an mun tsare ta da izinin Allah Allah subhanahu ta'ala zai shi sa shi dan ya guje mu ba zai zo kusa da mu ba Allah subhanahu ta'ala ya sa haka Allah ya taimake mu Allah ya sa ilimin mu ya zama mai albarka Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a gare mu wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh